إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايا هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake hallara wannan majalisi namu na masallacin alburhan kamar yadda muka saba a rana irin ta yau muna karanta littafin ahalari littafin da yake karantar da mu hukunce-hukunce a kan fikihun mazhabar malikiya wallafar al'imam abdurrahman al'akhdari al-maliki Allah ta'ala ya masa rahama yau muna ranar alhamis 29 ga watan rajab hijira alif da 438 ya zo daidai da alhamis 27 ga watan hudu miladiya 2017 yau za mu tashi a sabon fasali a bayan wancan sati mun karanta wa'azi da nasiha da mawallafin wannan littafi ya gabatar dangane da muhimmancin sallah yau kuma muna tare da malam akan gabarsa da yace lissalatil mafrudati sab'atu ahwalin martabat sab'atu sab'atu ahwalin murattaba tuadda alaiha أربعة منها على الوجوب وثلاثة على الاستحباب ما ليتي سلر فرلا تنا دحالاي وسهالاي قدابقي للصلاة المفروضة سبعة أحوال سلر فرلا تنا دوأن سهالاي قدابقي تؤدى عليها wadda ake yin ta a kansu, arba'atun minha alal wujubi. Me ba mu ƙarasa ba? Bi? Ah, ni na ce na gama wannan wa'azin. amma mun eh to me ya rage fa alaka bi dawan khushu'i fiha eh ta da kun ga mun tun jiya tun tun ranar ai da mun karasa shi ai ban san da saura ba to bari mu karasa shi malam yace fa hafiz ala salatika ka kiyaye sallarka fa innaha azamul ibadat domin tana ita ce mafi girman ibadu wala tatruki shaytana yal'abu bi qalbika karka bar shaidan yayi wasa da zuciyarka wa yushghiluka an salatika ya shagaltar da kai gabarin sallarka hatta yatmisa qalbaka har sai ya shafe zuciyarka wa yuhrimuka min ladati anwari salah ya kuma haramta maka jin dadin hasken sallah fa alayka bi dawamil khushu'i fiha da haka ina horonka ko ina gargadinka da ina horonka da dawamar khushu'i a cikin sallah ina horonka da dawamar kushu'i a cikin sallah fa innaha tanha 'anil fahsha'i wal munkar domin tana hana alfasha da kuma munkari bi sababil khushu'i fiha amma da sanadin khushu'i a cikin ta fasta'in billah ka nemi taimakon Allah innahu khairu musta'an shine mafificin wadda aka nemi taimakon sa duk abin da ya kamata mu faɗa anan mun riga mun faɗe shi don haka ba bukatar dogon sharhi sai mala yace li salati al mafrudati sab'atu ahwal sallar farilla tana da halaye guda bakwai to ad murattaba wanda suke ajere halaye bakwai ajere shine murattaba mataki mataki to adda alaiha wadda ake iddata ake aikata ake aikata ta alaiha akan waɗannan ainihin wato halayen akan su arba'atun minha alal wujub guda hudu daga cikin halayen akan wajibi ne jera su wajibi ne jera su shine alal wujub da mala yake nufi halaye hudu wajibi ne a jera su wa thalathatun alal istihbab halaye uku kuma mustahabbi ne jera su in ka hada hudu da uku zai baka nawa bakwai mala ce fallati alal wujubi halaye guda hudu wanda suke wajibi a jera su awwaluha alqiyamu bi ghairi istinadin na farkonsu shi ne tsayuwa ba tare da dogaro ba, tun malkiyamu bistinadin, sannan tsayuwa da dogaro, tun maljulusu bi gairi stinadin, sannan zama ba tare da dogaro ba, tun maljulusu bistinadin, sannan zama da dogaro. Fattarcibu bai na hazihil arba'a. Mala ce jera tsakanin waɗannan guda hudu, alal wujubi wajibi ne dole ne, idza qadara halatin minha, idan bawa ya iya wani hali daga cikin hudun nan, wa salla bi halatin dunaha, kuma ya yi sallah da wani hali ƙasa da wannan halin, batalat salatuhu sallarsa ta baci. Wa salatatu lati alal istihbab guda uku kuma da suke mustahabbi jera su, hiya su ne, أن يصلي العاجز وأن يصلي العاجز عن هذه الثلاثة المذكورة عن جن... على جنبه الأيمن شيني قجيي يسلى على هذه ننبو قجيي يسلى على هذه الثلاثة المذكورة أكم وأنن هالا يقدا أكدا أكا أنبتا على جنبه الأيمن أكم قيب سنداما ثم على الأيسر sannan akan kuibinsa na hagu, thumma ala zahrihi sannan akan gadon bayansa, fa in khalafa fi salatati idan ya saba a cikin waɗannan ukun lam ya butul lam tabtul salatuhu salasa bata baci ba wannan mas'ala da muka karanta mas'ala ce mai matuƙar muhimmanci kuma ba a sallah kaɗai ba tana nan a cikin ibadu tana nan kuma a cikin mu'amala shine tartibul aulawiyat jera mafiya cancanta gabatar da mafi cancanta kafin wanda ya biyo bayansa a cancanta haka shari'a ta gina addini haka shari'a ta gina rayuwa shi sa yanzu mace farkon wanda yake da haƙƙin aurar da ita ɗanta in babu ɗanta babanta, in ba babanta ɗan uwanta shakiki, in ba ɗan uwanta shakiki ɗan uwanta li'abbi, in ba ɗan uwanta li'abbi babbanta, in ba babbanta babbanta shakiki, in ba babbanta shakiki babbanta li'abbi, in ba babbanta li'abbi ɗan babbanta shakiki, in ba ɗan babbanta shakiki ɗan babbanta li'abbi. In babu waɗannan to sarki ko alƙali. Shine tartibul aulawiyat. Wane shine gaba da wane, wane shine gaba da wane. wadda a daidai wani lokaci inda a ce mai mataki na sama yana nan sai mai mataki na ƙasa ya ɗaura mata aure ba da izinin na saman ba auren bai yi ba a ce uba yana raye sai wa ya ɗaura wa mace aure ba da izinin uban ba da yardarsa ba auren bai ɗauru ba saboda akwai na sama da shi to wannan a fannin mu'amala haka ne a fannin sallah ma haka ne Allah maɗaukakin sarki ya wajabta sallah a tsaye in ban da ayyukan da ya hukunta su a durkushe, ya wajabta sallah ne a tsaye wa kumu lillahi qanitin ku tsayi ga sallah ku tsayi ga Allah kuna masu nutsuwa. Iza kuntum ila salati in kun tashi zuwa ga sallah. idza qumta fakabbir kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin da bai iya sallah ba in ka miƙe kai kabbara don haka sallah a tsaye ake yin ta to amma shari'a sai ta yi la'akari da waɗansu halaye da ɗan adam zai iya samun kansa a cikinsu ɗan adam zai iya kasancewa bai da lafiya ba zai iya tsayawa ba zai iya kasancewa yana da aha, aha shine wani aibu, wadda ba zai yiwu ya tsaya ba saboda wannan aibu, ko shi gurgu ne, misali, ɗan adam zai iya kasancewa yana da gajiyawa saboda tsufa girma ba zai iya tsayuwa akan kafafunsa ba dalilai suna nan wanda za su sanya ɗan adam ba zai iya wannan wajibin da aka ɗora na a yi sallah a tsaye ba to a daidai wannan lokaci kuma shari'a sai ta nemi ya zo da abin da zai iya shi ne ma'anar fattakullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah iya ikonku wai bahaushe yana cewa gwargwadon ikonku wannan gwargwadon ikon sai ya zan wata fahimta tana zuwa kwakwalen mutane an ce gwargwadon iko to kai abin da ya samu ba haka ake nufi ba ka ji tsoron Allah abin da ya samu ba da haka gwargwadon iko fassarar daidai ne amma sai dai tana ba da wani saƙo da ba shi ake nufi ba shi yasa fassara wurin da cewa iya ikon ku ya fi dacewa da gwargwadon ikon ku ji tsoron Allah iya makurar ikon da haka ikon da kake da shi shi za ka ƙurewa lamba idan ƙarfinka ya ƙare ikonka ya ƙare to daga daidai wurin nan daga nan ne tsoron Allah kai naka za zo ana sallah masallaci wani yana tsaye wani yana zaune mai yiwa na zaunen nan iya ƙarfinsa kenan iya damarsa kenan iya yadda zai iya kenan to anan tsoron Allah sa yake shi ma wanda ya tsaya tsoron Allah sa zai kai haccan to anan tsoron Allah sa yake don haka nan ba ana nufin mutum ya ji tsoron Allah kawai yadda ya samu ba a'a ana nufin mutum ya ji tsoron Allah da iya damarsa ta ƙarshe da yake da ita wannan damar kuma mutane sun sha bamban mutane daban-daban ne a wannan damar to shi ake nufi shi ne kuma ma'anar faɗin Allah ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wasaha Allah baya kallafa wa rai sai abin da za ta iya wannan duk shi ne ma'anar waɗannan su ne manya-manyan dalilai in ka haɗa da umdar wannan babin domin fatakullaha mastata'tum la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha wannan adilla ce amma dalili ne am wanda ya kusa cikin dukkanin nawahi shari'a dukkan nahiyoyin shari'a da mu'amala duka waɗannan ayoyin sun kusa da wannan ka'idar shine tsoron Allah kowa da tsoron Allah iya ikonsa a ko'ina ne akan kome sannan hadithin Imran bin Hussein a cikin Bukhari shi kuma ya karfafi wannan maudu'in da muke magana a kansa shine na sallah yayin da Imran bin Hussein radiyallahu anhu yace da Annabi alaihi salatu wassalam ya ma'aikin Allah ina da basir indi bawazir فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إنا دباتر سنة تنبي من زال سلم دي يزني سلا فقال عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake da shi kai sallah a tsaye idan ba za ka iya ba, kai sallah a zaune, idan ba za ka iya ba, kai a kwance, a wata riwayar kuma, fa illam tastati fa aumi ima'an, in ba za ka iya ba kai ima'i, ima'i shine kwatantawa da gabarka da za ka iya kwatantawa da ita, ko da ido, ko da baki, ko da gira, abin da za ka iya kwatantawa da shi cewa kana ibada. kana sallah ko kuma ka kwatanta da zuciyarka idan har sauran gaban ba za su motsa ba saboda dan adam bai gushe ba yana fuskantar gajiyawa yana fuskantar gazawa ƙarfinsa yana ƙarewa har sai ya kai matakin abin da ya rage masa iko kadai zuciyarsa ce ta san me take daidai da lokacin da ɗan adam ya zama sauran ƙarfinsa kenan zuciyarsa ce take aiki a wannan lokacin ma ba a yafe masa sallah ba sallah ba ta faɗi a kansa ba sai ya yi ima'i ba mu zo kan wannan gabar ba yanzu yanzu muna magana akan hadisin Imran ibn Husayn wannan hadisin shine umda shine jigo na wannan mawdu'i shi ya haska mana da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wanda ba zai iya tsayuwa ba zai iya zama wanda ba zai iya zama ba zai iya kwanciya amma fa mai zama ba zai zauna ba sai ya gaza tsayuwa mai kwanciyar ba zai kwanta ba sai ya gaza zama wannan shi ake cewa tartibul awlawiyat wannan kuma yana daidai da ka'ida kuma ta malaman fiqh da suka tsinkaya daga waɗannan dalilan da muke ambata suna cewa al-maisuru la yasqutu bil ma'suri ka'ida ce ta fiqh al-maisuru la yasqutu bil ma'sur ma'ana abu mai sauki baya faduwa tare da mai wahala hmm wadai abu mai sauki baya faduwa tare da mai wahala ba gane wannan ba in mun dauki wannan ka'ida muka dora muka dora ta akan karatunmu da muke za mu fahimce ta sosai yanzu abu mai sauƙi baya faɗuwa tare da mai wahala, muna da tsayuwa, muna da zama, muna da kwanciya, duka a sallah, ko? To, sai ya zama ba zan iya tsayuwa ba, saboda wani dalili cikin dalilai da shari'a ta yadda da shi, amma zan iya zama, kuma zan iya kwanciya. yanzu da zama da kwanciya wanne ne a gaba zama ne a gaba ko yawa to idan nayi sallah a kwance ba ta yi ba an min rangwame tunda ba zan iya tsayuwa ba to abin da ba zan iya ba fa baya tafiya tare da abin da zan iya su tafi tare gaba daya almaisur zama shi a gare ni mai sauki ne zan iya al-ma'sur tsaiwa shine a gare ni abu da ba zan iya ba to al-maisuru la yasqutu bil ma'sur mai yiwuwar to baya haduwa ya fadi tare da abin da ba zai yiwu ba su hadu duk a ce duk sun fadi ba a same su ba an fahimci ka'idan nan to haka ne abu haka wannan ka'ida ce muttariba tana shiga cikin dukkan ƙa'idoji na ibada, ba zai yiwu ga abin da za ka iya ka tsallake shi, ka tafi zuwa ga mafi sauƙi ba, alhalin ga wani mai sauƙi da shi ma za ka iya shi. Kawai don ka yi la'akari da, don kawai shari'a ta maka uzuri a kan wani abu mai wahala a gare ka kai, saboda tsaiwan ma ai, ai wannan wannan ya danganta mutum zuwa mutum ne. Mai yiwa kai a gare ka tsaiwan mai wahala ce, ni a gare ni ba mai wahala ba ce. domin tsayuwar ta kasance maka mai wahala shari'a ta maka rangwame akan tsayuwar to fa wannan ba zai zama dalili kuma akan zama ma ya faɗi ba marar lafiyan da zai iya tashi ya zauna ya jinginu ya yi sallah to ba zai sakankance ya shagwabe sai dai ya sallah a kwance ba in ya sallah a kwance alhalin zai iya zama ya yi sallah a zaune sallarsa ba ta yi ba saboda abin da zaka iya baya faduwa tare da wanda ba za ka iya ba jama'a an fahimta insha Allah don haka wannan shine maudu'in da muke magana akai to bisa la'akari da waɗannan dalilai da muka ambata hadda hadisin Imran hadda wannan ka'ida da muka ambata al-maisur la yasqutu bil ma'sur bisa nazarin malaman fiqh sai suka zakulo cewa ita sallah gaba ɗaya in an yi la'akari da samun damar tsayuwa da rashin samun damar tsayuwa, to tana da halaye har kala bakwai. Waɗannan halaye bakwai ɗin, Malam ya ce, murattaba a jere suke, ba a hausina ba, ba mutum zai zaɓi abin da ya ga dama ba ne, a jere suke. Tu'adda alaiha wadda ake aikata ta a kansu, ita sallar, a kansu ake aikata ta a jere duk wanda yake da yake da ikon hali na farko to sauran hali guda shida da suka rage banda shi wanda yake da hali ikon hali na biyu to sauran hali biyar da suka rage banda shi kowane mutum ɗaya hali ɗaya ne a cikin bakwai ɗin nan yake da yake da shi musamman hudun farko waɗanda su wajibi ne wajibi ne jera su abinda ake nufi da wajibi jera su shine muddin ka kuskura ka tsallake hali na farko ikon da kake da shi na farko ka tafi na biyu sallar ba ta yi ba amma ku duba yadda malam ya ce lissalatil mafrudati sallar farilla akan ta ake magana ba sallar nafila ba sallar farilla akan ta ake magana ita ce take da irin wannan dokokin waɗannan halaye guda hudu guda bakwai malam ya katse raba su kashi biyu kashi na farko hudu wannan wajibi ne a jera su shine sallah a tsaye ga wanda yake da iko kamar mu dinnan anan duka kusan zance sallah a tsaye wanda yake da ikon sallah a tsaye wajibi ne ya sallah a tsaye hali na biyu sallah a tsaye da jingino wancan sallah a tsaye babu jingino ba dogaro wannan kuma sallah a tsaye da dogaro ko da jingino wanda yake da ikon zai iya tsayuwa kuma sai ya dogara to wajibinsa shine ya tsaya a tsaye ya dogara sai dai su masu tsayuwa a tsaye su dogara kala biyu ne akwai wanda in ya riga ya bingire ƙasa to ba zai iya dawowa ba akwai wanda kuma zai iya duk sanda yayi kasa zai iya dawo zaka samu akwai mutane masu kafa daya suna da dan abun dogarar su ba zai iya tsayawa da kafa dayan ba sai ya hada da wannan abun dogara to za ku samu irin wannan mutanen yawanci in sun lakanci abin zai iya tafiya zai iya ruku'u zai iya sujuda yayi zama sannan kuma zai iya tashi ya sake wurga sandan wani ma har wani style za ka ga yayi da sandan kawai sai ya miƙe to kaga wannan yana sallah da dogaro kuma yana iya in ya tafi ya dawo tsaye akwai wadda kuma yana dogaro amma fa in ya riga ya sauka ƙasa to sai dubu ta taru ba zai iya shi da kansa ya yunkura ya dawo ba ya tafi kenan sai an sake cicciɓa shi an ɗaga shi. To irin wannan malaman fiƙo suka yi magana akan yaya zai yi. Wasun suka ce, ya yi sallar a tsaye, in ya so ruku'un da sujudar ya yi ima'i, sai ɗan sunkuya haka, ya yi kamar ya yi ruku'u kenan, sai ya kifu sama da haka a lokacin da aka zo sujuda. juda. ya yi sallarsa a tsaye kawai, wasu haka suka ce, wasu suka ce a'a, ya yi raka'o'in farko a tsaye, in ya zo ta ƙarshe ya tafi. In misali mai raka'a hudu ce, raka'a ukun farko sai ya yi su a tsaye, har tahiya ta raka'a biyu, sannan ya yi kabbara akan ya taso, ya yi ruku'u, ya yi sujuda, ya sake tasowa zuwa ta hudu. anan kuma in yazo tafiya ta hudu sai ya ruku'u sai ya tafi sujuda sai ya dago zama tunda dama in ya riga ya zauna ya zama jimbura sai dai ya daga to in ya riga ya zauna zaman karshe ba sai sallama ba daga nan a daga shi kuma bayan ya idar da sallah haka wasu malamai suka ce wasu suka ce a abin da ya kamace shi shine raka'a farko ya fara ta tsaye idan ya fara ta a tsaye to idan ya zo ruku'u sai ruku'unsa ya tafi sujudarsa ya yi zaman tsakanin sujuda guda biyu ya koma ya sujuda ina dai yanzu abin da rike shi ne ba zai iya tashi ba to daga nan ne gajiyawarsa ta zo Allah ya bar masa tashin tunda ba zai iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wusa Allah ba dora rai sai abin da za ta iya tunda ba za mu ce ba ba za mu ce ba tunda idan ya tafi ba zai iya dawowa ba don haka to gaba ɗaya ma ba zai tafi ruku'un ba mun ya kamar ta addanci wa shari'a a bashe ruku'unsa ya sujudarsa ya yi zamansa tsakanin sujuda guda biyu idan ya kasa tasowan to shine fattakullaha mastata'tum ikonsa ya kare kenan to daga nan ne zai shiga uzurin Allah amma bai ma ya kasa ba ya shiga uzuri bai halatta ba da haka zance mai inganci a raka'a farko zai tafi ruku'u ya tafi sujuda in ya kasa tasowa din to sai shiga cikin uzurin Allah sai shiga cikin hanzari sai ya ci gaba da sallarsa a zaune to kun ga masu tsayuwa da jingino kenan kala biyu wani zai iya tafiya gaba ɗaya yana dawowa har ya kare sallarsa duk wanda yake da wannan ikon to ba shi da ikon yayi sallah a zaune da wadda kuma idan ya tafi tafiya ta farko ba zai iya dawowa ba to shi ma dai a tsayen zai fara ta ya cikakken ruku'u ya cikakken sujuda daga nan kuma in ya tafi ya kasa dawowan sai ya dauki uzuri jama'a an fahimta wannan duka wato saboda a fahimci cewa shari'a ba ta saurin daga kafa ta buɗa sai idan mutum ya tabbata cewa ya kasa kuma sannan shari'a ba ta barin mutum ya sakankance ya sakalce har sai da gaske wannan shine iya ƙarfinsa daga nan mataki na uku shine mutumin da ba zai iya hakan nan ba ba zai iya tsayuwa ya jinginu ba da komai ma ko da sanda ne ko da gini ne ko da komai ba zai iya ba sai dai zama to sai ya zauna amma zaman zai iya yinsa ba sai ya jinginu ba, to shi ne wajibinsa yanzu, ya zauna kada ya jinginu. Idan za a yi sallah a zaune kuma a sunna ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zaman tarabbu'i yake yi, haka hadisin na na isha ya nuna cin suna bi dawo. Manzan Allah sallama idan zai yi sallah a zaune to zaman tarabbu'i yake, zaman tarabbu'i kuma shine zaman da ake zarga kafafu cikin juna. Yawwa sarkin malamai. tun zai zauna sai ya sako sawayensa na ce sawaye ya yi aiko sai ya sako kafafunsa ta gaba sai ya zarga su sai ya harɗa su irin yadda ake nan wasu sun iya wasu ba su iya ba dan na da wani aboki bai iya ba duk da kai da shi ba zai iya maka wannan zaman ba bai iya ba wasu suna iya wasu ba sa iya wanda ba zai iya ba shi ma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sai zaman da zai iya to idan mutum zai yi sallah zai yi sallarsa a zaune ne, to ya rage, zai iya tafiya su juda, yanzu ba a maganar ruku, tunda yana zaune, amma su juda kuma fa, akwai damar su juda, shin zai iya tafiya su juda ko ba zai iya ba, zai iya su juda ya dawo zama, idan zai iya su juda ya dawo zama, to in ya zo ruku'u sai ya kama gwiwoyinsa sai ya kifa, da sunan ya yi ruku'u. ya ɗago da sunan ya ɗago, ya yi zikirin ɗagowa daga ruku'u, daga nan kuma sai ya yunkure ya tafi sujuda, ya zo ya zama normal yadda aka saba, na tsakanin sujuda guda biyu, ya sake komawa, idan ya ɗago sai ya sake harɗewa zaman tarabbu'i shi ne ya miƙe tsaye, sai ya ci gaba da sallarsa. To, a daidai wannan lokaci, wasu suka ce haka zai yi. wasu suka ce a'a ko yana da ikon yin sujuda in yi zai yi sallah a zaune zaman tarabbu'i kawai zai ima'i ne ruku'u zai sunkuya sujuda ya sunkuya fiye da yadda ya sunkuya a ruku amma zance mai inganci shine in zai iya sujuda to zai sujuda cikakkiyar sujuda sannan ya dawo in ya dago ya yi zama wannan zaman da da ya saba matukar gajiyawa ce ta sa zai yi wannan sallar ta farilla to idan mutum ya zama wannan shi ne ikonsa to idan ya yi sallah akan wannan tsari sallarsa ta yi idan kuma mutum ya zama ba wannan ɗin ma ba ikonsa ba ne ba zai iya zama sai da tokare sai da istinadi ko ka ce tokare ko ka ce jingino ko ka ce dogaro duk shi da istinadi to in ya zauna ɗin to sai ya jinginin, sai ya jinginin amma fa kar ya kwanta inda zai iya jinginu, mara lafiya ne akan gadansa za a iya sa masa fulo ya jingina a jikin fulon, ya fuskanci alƙibla ya sallah, to haka za a mar. Sai ya jinginun ya yi sallar, ta yadda an zaunar da shi ba a jingina shi a jikin fulo ba zai iya ba, sai ya tuntsure ya faɗi. amma an jingina shi zai zauna to sai a jingina shi sai ya sallar a haka kar a bashi yayi a kwance in yayi a kwance ba ta yi ba saboda ya bar mataki na farilla na wajibi saboda shi ma wannan matakin na zama da jingino yana cikin farillai shine na ƙarshe a wajibai na hudu a wajibai guda hudu an fahimta don haka matukar yana da wannan halin haka zai sai dai hanzari ba gudu ba idan mutum ba shi da ikon fiskantan alkibla kamar karyayye da aka ɗaure kafa aka gindaya shi kudu da arewa mu anan to fa ba bukatar ya waiwaye kansa ya fiskanci alkibla ba bukata saboda wannan wata wahala ce zai kallafa wa kansa Allah bai dora masa ba fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah ya ci albarkacin wannan ayar sai sallarsa kudu yake kallo arewa yake kallo yamma yake kallo ba bukatar yayi waiwaye yana kallon alƙibla yana sallah sannan hakan nan ba bukatar fa a ɗauko ƙasa a kawo wa mutum ya sa a tafin hannunsa ko a samar a faranti wai idan zai sujada sai ɗora goshinsa akan wannan ƙasar da ke tafin hannunsa ba bukatar haka ko a samu masa dutse in zai sujada wai sai ya ɗora dutsen akan goshin shine alamar ya zo sujada ma anzalallahu bi zalika min sultanin ba wani dalili na addinin Allah wadda ya nuna cewa mai yin sallah a zaune an kallafa masa ya ɗauko ƙasa ko dutse ya sa a goshinsa wai saboda ba zai iya kaiwa goshinsa ƙasa ba kai bari ma bid'a ne yin hakan din domin annabi sallallahu alaihi wasallama idan zai yi sallah a zaune na ima'i ne kuma haka ya gaya wa Imran bin Hussein idan ba za ka iya ba kai ima'i ima'i kuma shine waj'al sujudaka akhfada min ruku'ika ka sanya sujudarka tafi ruku'inka sunkuyo wannan shine kawai aka sani imai ba san imai a dauko wani abu dutse ko ƙasa a dandala a goshi ba babu wannan in an yi an yi bid'a na taɓa ganin wani a asibiti na shiga gadonsa kudu da arewa waɗannan abubuwan da na gaya muku duka na gaya haɗa su yana yi ya juya fiskarsa yana kallon alkibla sannan kuma da da da dan dutse a hannunsa in zai yi ruku'u sai ya aje goshin an zai sujada sai ya aje goshinsa akan dutsen najira yayi sallama da ya sallame sai na je tambaye da na fara masa bayan yaye jiki sannu ce masa kai dan shi'a ne ya ce shi ba dan shi'a ba ya to ai saboda dan shi'a ne kaga ba abin da ya dame ni da shi karatunsa daban nawa daban ba abin da ya hadan da shi dan shi'a ya ce shi ba dan shi'a bane nace to i wannan sallar da kake din kana wahalar da kanka Allah bai nemi kai har haka ba kana shan wahala Allah bai nemi kai har haka ba shi addinin Allah sauki ne da shi a lokacin karka ce masa ai wannan bid'a ne ai ai wahalar banza kake sha karka an ga haka kuma ka ka bata da'awa ba sai kai har haka ba shi addinin Allah sauki gare shi yanzu ka ga yadda kake nan kawai abin da zaka yi shine in zaka yi ruku'u kai haka in zaka yi sujuda kai haka kawai shine in kai haka yayi yadda kake kallon nan ina ne yace kudu ne arewa ne na ce to in kai a haka ma yayi Allah ya ce ko ina kuka fiskanta kun fiskanci kun fiskanci yadda Allah yake dan haka babu wata baka da wata matsala a matsayinka na mai larura mai jinya nace kafin ka zauna a gadan nan ai sai ka tsaya car ka fiskanci alkibla kai sallah yanzu da ka zauna a gadan nan kuma ka kwanta ai Allah ya sani Allah ya san kana larura don haka addinin Allah yake shikenan ya ta godiya muka gama lafiya almuhim mutane su fahimci cewa ba bukatar waɗannan wahalhalun kawai ga yadda zaka waɗannan halayen guda hudu duk wanda yake da ikon na ɗaya yayi sallah a hali na biyu sallarsa ba ta yi ba duk wanda yake da ikon na biyu yayi sallah da hali na uku sallarsa ba ta yi ba duk wanda yake da ikon na uku yayi sallah da hali na hudu sallah ba ta yi ba duk wanda yake da ikon na hudu sai ya tsallaka ya shiga sauran hali guda ukun can to sallarsa bata yi ba shine waɗannan guda hudun ana yin su ne ana jeranta su alal wujubi akan wajibci ne jera su haka jama'a an fahimta Allah mun gode maka sannan sai hali kuma guda uku kashi na biyu idan an tsallako duka wancan hudun farkon sun gagari bawa sai ukun ƙarshe wadda malam yace su kuma jera su mustahabbi ne to me yasa saboda an tuntsire in an tuntsire kan koya ma ai mana to ya riga ya kwanta a kwance yake ba zai iya ko zama ba to yanzu abu dama ta farko da ake bukatarsa in zai iya shine ya juya kwiɓinsa na dama ya juya kwiɓinsa na dama irin yadda ake kwantar da gawa kansa yana kudu ko ƙafafunsa suna arewa fiskarsa tana fuskantar alƙibla ya sallar a haka idan ba zai iya haka ba to ya kwanta akwai binsa na hagu akwai binsa na hagu kuma kansa yana arewa ƙafafunsa suna kudu yana fuskantar alƙibla akasin yadda gawa take kenan idan ba zai iya haka ba to sai ya kalli sama shine ala zaharihi sai ya kwanta akan gadon bayan sai ya kalli sama amma rubda ciki dama annabi sallama ya hana wannan kwanciyar gaba ɗayanta in kaga mutum yayi sallah a rubda ciki to rubda cikin ne kadai damar sa bashi da wata dama sai wannan kamar wanda ba gadon bayan sai ya kone da kuyabansa gaba ɗaya biyu suka kone alhamdulillah Wadda ya samu wannan larura, kun ga fashi da wata kwanciya sai dai me, sai dai kawai ya kifu. To shi kenan, wannan ba ya yi wannan kwanciyar don sallah ba ne, sallah ma haka ta same shi ya za ta yi, to shi ne. Amma mutum a ce wai ana umartansa da ya kifu a shari'a, a babu wannan. Almuhim, da zaran an ce mutum a waɗannan halaye guda uku, yana da ikon yin na farko, to shi aka fi so ya yi, yana da ikon yin na biyu, to shi aka fi so ya yi, amma fa ba wajibi ba ne, wanda zai iya kwanciya ta dama sai ya kwanta ta hagu, sallarsa ta yi, wanda zai iya kwanciya ta hagu sai ya rigingine, sallarsa ta yi, kai wanda zai iya dama ma ya tafi rigingine, sallarsa ta yi, duk dai sunansa kwanciya. In an rasa zama dai, ai an rasa daidaituwa. Halaye guda uku na farko ai na kashi na biyu a kowane irin hali mutum ya samu kansa ya sallah insha Allah ta'ala sallarsa ta yi babu matsala tunda dai duka kwanciya ne idan an rasa kwanciya to an rasa cikakkiyar fuskanta alkibla kawai ko da a ce ta daman ya kwanta ba dai fuskanta alkibla da ake domin alkibla ana fuskantar ta a tsaye akalla a ce fiskar mutum tana tsaye amma fiskar mutum a kwance an riga an rasa fiskanta don haka ko yaya ma mutum ya yi sallarsa insha Allah ta'ala ta yi. To wannan shi ne karatun da malam yake mana kuma yake son mu fahimta, ba wani abu ba, in mun sake karantawa karatun zai ƙara fitowa fili, sai mu sake karantawa. malam yace lissalatil mafrudati sab'atu ahwalin sallar farilla tana da halaye guda bakwai murattabatun ajere tuadda alaiha ana aikata ta akan su arba'atun minha alal wujubi hudu daga ciki akan wajibci me wajibcin jerawa yawa don anan da, da malam cewa zai yi arba'atun minha tartibuha alal wujubi ko at-tartibu bainaha wajibun to da ya fi fito da abun fili amma yace arba'atun minha alal wujubi hudu wajibi ne ba lalle ne ka gane ba baka samu mai dogon sharhi ba yawa amma da yace arba'atun minha tartibuha ko at-tartibu bainaha wajibun na yayyafa alhamdulillah ita muke ne waye albarka ta sauka kenan hudu daga ciki ina mana da sauran lokaci a ba komai ruwa kan neman sa ake yi hudu daga ciki jera su wajibi ne wa salatatun ala istihbab uku kuma jera su mustahabbi ne fallati ala wujubi waɗanda suke jera su wajibi guda hudu kenan awwaluha na farkon su alqiyamu bi ghairi istinadin tsayuwa ba tare da dogaro ba, sun malkiya mu biskinadin, sannan tsayuwa da dogaro, sun maljulu su bi gairi sannan zama ba da dogaro ba, sun maljulu su biskinadin, sannan zama da dogaro. Nan kun ga duka mukan ce bi gairi istinadin, bistinadin, bi gairi istinadin, bistinadin. wannan alif ɗin ana ce mata na'am hamzatul wasli ita ka'ida idan karatu zai wuce idan ba numfashi za a yi tsakanin karatu ba to ita ɓacewa take a cikin karatu ba za ka ce bi ghairi istinadin ba wasu suna faɗan haka wannan kuskure ne a ka'idar masu karatun imla'i abinda za ka ce bi ghairi istinadin ko bistinadin tunda ba za ka yi numfashi a tsakani ba Mala ya ce, Fattartibu bai na hadihil arba'ati, jera tsakanin waɗannan halaye guda hudu, alal wujubi, to fa wajibi ne, idza qadara ala halatin minha, idan ya samu ikon wani hali daga cikinsu, wa salla bi halatin dunaha, kuma ya yi salla da wani hali kasa da shi kamar ya. Yana da ikon hali na farko, sai sallah a hali na biyu shine mai shine tsayuwa da dogaro yawa ko yana da ikon hali na uku shine mai zama ba dogaro sai sallah da hali na hudu shine mai zama da dogaro shine wa salla bi halatin dunaha sai sallah da halin da bai kai wannan ba batalat salatuhu sallar zata baci me yasa saboda sai ake sallah wa qumu lillahi qanitin don haka mutum ba zai yiwu ya canza wannan tsarin ba sai da uzuri karɓaɓɓe a shari'a. Wasalasatu lati ala istihbab guda uku kuma da suke na mustahabbi hiya sune an yusalli al'ajizu an ala hadhihi thalatha gajiyayye nan an ce gajiyayye me ake nufi ko marar lafiya ko tsoho ko mai aha nace mai aha shine mai eh mai aibu mai aibu kamar gurgu ko abin nan shine aha to to shine al'ajiz al'ajiz kawai duk wanda ba zai iya ba shine ajiz wanda ba zai iya ba to malam yace a an yusalli al'ajiz ala hadhihi thalatha shine gajiyayye yayi sallah akan waɗannan guda ukun almazkura waɗanda aka ambata ko waɗanda za a ambata yau waɗanda za a ambata don da malam ya ce almazkura fassarar za ta fi dacewa da wanda aka ambata kuma bai ambata din ba don haka dole mu tawili wa fassara mu mayar da ita abin da bai zo nan gaba ba yawa an yusalli al'ajizu ala hadhihi thalatha gajiyayye ya sallaci waɗannan halayen guda uku almazkura da za a ambata ala jambihi al-aymani akan kwibinsa gefensa na dama thumma alal aisari sannan akan na hagu me amfanin sannan a tartib tartib jerantawa ba zaɓi ba yawwa thumma ala zahrihi sannan akan gadon bayansa nan ma tartib fa in khalafa fi thalatha idan ya saba a waɗannan guda uku lam tabtul salatuhu sallarsa bata ɓaci ba saboda ya riga an kwanta sai malam yace wal istinadu alladhi tabtulu bihi salatul qadiri ala tarkihi huwa alladhi yasqutu bi suqutihi wa in kana la yasqutu bi suqutihi fa huwa makruhun wannan wurin fasararsa yana da dan abu yana da dan tsawo haka saboda malam ya kwaso wani dogon larabci ne da zai iya takaita larabcin ba tare da ya wahal bai san hausawa za su zo suna fassarawa ba wal istinadu alladhi tabtulu bihi salatul qadiri ala tarkihi malam yace dogaran da istinad shine dogaro ba dogaran da tabtulu bihi salatul qadiri ala tarkihi sallar mai ikon barinsa take ɓaci da shi dogaron da sallar mai ikon barinsa take ɓaci da shi. An fahimci an gano waye mutum? Kun ga malam da anan cikewa ce kawai, walistinadu ladhi tabtulu bihi salatu. Dogaran da sallah take ɓaci da shi shine kaza tunda ka riga ka karanta a baya ka sani ka riga ka ba bukatar faɗi wannan magana da yake faɗa din sallar mai ikon barinsa. mai ikon barin dogaro shi ne wanda zai iya sallah a tsaye bai jinginu ba, ko zai iya sallah a zaune bai jinginu ba, shi ne mai ikon barin dogaro, da haka wanda zai iya sallah a tsaye ba tare da ya dogi dogaro ba, to yana da ikon barin dogaro, to sai zo kuma sai dogara. To wane dogaro ne zai ɓata masa sallah, tunda yana da ikon barinsa kuma bai bar shi ba yayi. Shi ne malam zai gaya maka dogaron fa kala-kala ne. yanzu ko a sahu a sahu ma akwai dogaro yanzu in sahu yayi sahu aka dan matse sosai wani lokacin zaka zaka ji baka jin nauyin ka ma sosai saboda wasu sun gama dauke kusan rabin nauyin naka an fahimta malikiya sun dauki dora hannu akan kirji ma dogaro shi yasa suka ce a sallar farilla tab ba zai yiwu ba sai dai a nafila sosai wannan ya shahara a masawar malikiya cewa yana daga cikin abin da yasa suka ki ɗora hannu a kirji ba komai bane duk yadda kuka ji ana kawo waɗansu hadisai cewa annabi ya sake hannu a sallah waye da sauransu a yi ta kamakame waɗannan waɗansu ‘yan zamani ne kawai suka zo suke yi abin amma can malaman malikiya ba wannan ne su dalilinsu ba dalilinsu kawai iliminsu na fiƙihuye da ya yi zurfi sai suka gano cewa kai ɗora hannu akan kirjin nan fa akwai nau'i na ɗan dogaro in mutum ya ɗora hannayensa a kirji an ya baya ɗan hutawa bai ɗan samu sauƙin tsayuwar ba, ya ɗan jingina da hannayensa, ko ba haka ba, kuma ai kusan haka ne ko, bai kai a ce mutum ya sake hannayensa haka, in ya sake hannayensa haka wato, yawwa ya fi nauyinsa ya fi tsayawa, akan ya ɗora hannayensa kan kirji. To sai suka ce gaskiya akwai nau'in dogaro a ciki, in ku haka ne, to a sake hannu, kawai malam ka tsaya kai ɗin, ba wani zancen dogaro, to amma haka annabi yake ya za a yi. Ha, to in gani muka yi annabi sallama din yana jinginuwa ya sallah ba da haka zamu yi sallar ba Allah ya ji kan malikiya to wani ta'alilin ba shi ba a bukatar sa wani ta'alilin ba bukatar sa annabi yayi sallar nan an gani sahabbai sun yi an gani daga baya a zo a ce an gano wata illa a bari kaga bai taso ba Allah ya musu rahama to haka shi dogaro da jingiro din kala kala wani lokacin sahu zaka zo karshen sahu jikin gini idan ka manu da gini gini ka matsu da shi wannan ginin sai ya zama kamar ya dan tokare ka haka ne ko to dukka wannan jingino ne sannan wadda kuma zai karkata ma a jikin ginin ya karkata a jikinsa ya bashi dukkanin ƙarfinsa ko a jikin fila ya ba ta dukkanin ƙarfinta ko a jikin sanda ya bashi dukkanin ƙarfinsa shi ma dogaro ne to yanzu malam yana so ya bambanta maka tsakanin dogaro guda biyu yanzu mu koma mu ƙara fahimtar mutumin sannan mu fahimci dogara abu biyu ne malam yake magana a kai na farko mutum na biyu dogaro mutum ɗin wadda yake da ikon barin dogaro shi an fahimce shi shi ne alƙadiru ko alƙadiru ala tarki listinadi wadda yake da ikon barin dogaro sannan kuma shi shi kansa alistinat ɗin dogaron to malayin sai yake so ya fitar maka da hukunci a tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu dogaron da mutumin sai ce walistinadu ladhi tabtulu bihi salatul qadiri ala tarkihi dogaron da sallar mai ikon barinsa take ɓaci da yinsa, dogaran da sallar mai ikon barinsa take ɓaci da shi yanzu ya fito insha Allah malam yace huwa allazi yasqutu bi suqutihi shine wanda yake faduwa da faduwarsa shine dogaran da mai sallar zai fadi da faduwarsa ya jinginu a jikin wani itace yana sallah da aka zo aka tunkure itacen shi ma sai ya fadi to ya masa cikakken dogaro kenan to wannan dogaran shi yake bata sallah idan aka duba aka ga cewa zai iya tsayuwa ba dogaran musamman ma saboda lafiya da aka tunkuɗe yayi wuf zai faɗi kawai sai ya sai ya take saboda yana exercise sai kawai ya take sai aka gane a ashe shi zai iya barin dogaran tunda zai iya barin dogaran kuma yanzu janye dogaran zai sa ya faɗi to sallarsa ta ɓaci. Abin da ake nufi a nan, sai ka cire wani mutum, ka cire wani dogaro. Wani mutum za ka cire? Mutumin da ba zai iya barin dogaran ba, to shi ko da a ce an ture dogaran zai faɗi, sallarsa ba za ta ɓaci ba, tunda ba zai iya barinsa ba. Ba a kansa ake magana ba, wanda zai iya barinsa a kansa ake magana. sannan ka cire abu na biyu dogaro dogaron da ba zai faɗi da faɗuwarsa ba to ko da zai iya barinsa ba zai ɓata masa sallah ba dogaron da ba zai faɗi da faɗuwarsa ba yanzu misali a sahu da muka yi misali ɗazu za ka ji mutane kamar sun rage maka nauyi a sahu amma inda a ce haka baktatan haka haka sadalli wani daga cikinsu ya fita daga sahun ba za ka faɗi ba da haka tare da kana da ikon barin dogaro amma wannan dogaron ba mai bata sallah bane tunda ba za ka faɗi da fitarsa ba ko kuma wanda ya zo ya matsu a jikin gini sahu ya kawo shi ƙarshe sai yake jin kaman ƙarfinsa a jikin ginin wadda inda za a hankaɗe ginin ba zai faɗi ba zai tsaya to wannan ba dogaro ne mai bata sallah ba sai dai makaruhi ne makaruhi ne ka fake da gini kawai ka rage nauyinka a jikin gini makaruhi jama'a insha Allah an gane walistinadu allazi tabtulu bihi salatul qadiri ala tarkihi dogaran da sallar mai ikon barinsa take ɓaci da shi huwa allazi yasqutu bi suqutihi shi ne wadda yake faduwa da faduwarsa, wadda yake faduwa wa kenan mutumin da faduwarsa dogara. Kun ga yasqutu ciki akwai lamiri, akwai wakilin suna ɓoyayye, lamiri mustatiri yasqutu da yake komawa mai dogaran. Bi suqutihi nan hi ha'un lamiri ne da yake komawa wani abu shine dogaran. shi ne wadda mai dogaran yake faɗuwa da faɗuwar dogaran. Wa in kana la yasqutu bi suqutihi amma in ya kasance ba zai faɗi da faɗuwarsa ba fa huwa makruhun to makaruhi ne gashi ma zanta ya zama makaruhi to malai malai ce wa amman nafilatu amma kaga sallan nafila fa yajuzu lil qadiri ala al qiyami an yusalliha jalisan yana halatta ga wadda ma yake da ikon tsayuwar ya sallace ta a zaune in dai nafila ce manzo Allah sallama yana sallan nafila a zaune lafiya kalau ba matsala sall in ya tashi zai sallar da wani lokaci rakoi biyun farko sai yi su a zaune in ya yi su a zaune sannan jininsa ya bi duka gabansa ya gama wartsakewa shikenan kuma sai ya miƙe sauran sai ya yi su a tsaye saboda sallan nafila ce sannan yana sallan yana sallan nafila akan dabbar shi yana tafiya akan raƙumi sai ya kabbara nafila ya kanta alƙibla ya kabbara nafila sai ya ci gaba da tafiyarsa kawai yana zaune akan raƙumi yana sallah wanda ba wa farilla haka sai a larura sai da larura in farilla ne sai an tsaya an sauka mai tsanci alƙibla matukar akwai iko akwai dama sannan a yi ta sai in babu iko amma nafila haka kawai mutum zai iya yanzu haka nan da aka iya nafila a zaune kawai sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sallar wadda ya yi a zaune tana da rabin ladan sallar wadda ya tsaye shikenan
salat salatul qa'idi ala nisfi min salati qa'imi sallar wanda ya azaune ladan ta rabi na wanda ya tsaye amma nafila da iya malam yace walahu nisfu ajril qa'im shikenan yana da rabin ladan wanda ya tsaye wannan hadisi ne
wa yajuzu an yadkhulaha jalisan
kuma ya halatta ya shiga sallan nafilar a zaune wa yaqumu ba'da zalika sannan ya miƙe bayan haka wannan ma ya tabbata a sunna mutum ya shiga sallan nafila a zaune in ya so kuma daga baya sai ya miƙe mutum zai iya in yana so ya tsawaita karatu da ya kabbara sallah raka'a farko mai yiwa yana so tsawaita karatu kuma bai gama wartsakewa ba yiwa yana gudun ya tsaya a tsaye ko wani abu nan ya ko wata hajijiya ko na makamanci haka ko da ke wannan zamu irga shi a cikin gajiyayyu haka kawai mu dauka bai gama wartsakewa ba ya zauna yayi karatunsa mai tsawo a zaune ya samu kamar rubu'i ɗaya ko biyu a zaune sannan lokacin da yake ganin ya kusa ya ruku kuma sai ya miƙe abinsa zai iya haka shine ya shiga a zaune sannan ya miƙe daga baya, au ya dukulaha ƙa'iman ko ya shiga a tsaye, wa ya jilisu ba da zalika, sai ya zauna a bayan haka, wannan ma zai iya, ya fara sallar nafila a tsaye, yana cikin yin sallar da karatu ya karatu tsawo ya tsawo, sai ya zaɓi ya zauna, sai ya zauna a zaune ya ci gaba da sallarsa shi kenan ba wani abu zai iya. Sai dai nan malaman fiƙihu sai suka shigo da abin na fikihu na fahimta suka ce illa an yi dukulaha bi niyyatil qiyami sai dai idan ya shiga sallar da niyyar tsayuwa fiha a cikinta fahimta ni ujulusuhu ba'da zalika to anan kan zamansa zai hanu daga baya zamansa daga baya zai hanu za a hana an gane wato ba zai yiwu ba saboda ya shiga da niyyar zai yi ta ne a tsaye gaba ɗayanta haka ya niyya to tun da ya niyya to ba zai fasa niyyarsa ba ba zai fasa niyyarsa ba domin fasa niyya kamar wasa da shari'a ne a cikin ibada mutum ya fasa niyya ya canza amma wannan idan mutum idan mutum dalili ya taso masa na cewa ya zauna ba abin da zai ana ya zauna in dalili ya taso masa cewa ya tsaya ba abin da zai ana ya tsaya sallar farilla ma mutum yana yi bai san zai zauna ba dalili ya sa ya zauna don haka wannan ba abin da zai hana idan dalili ne ya taso wa mutum ina ga za mu dakata daga wannan gabar abin da muka daidai Allah ya ba mu ladan sa kuskure kuma Allah ya bi mana wa sallallahu musallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الصلاة والسلام الأتمان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين
ya ce ni ne ina jan wasu sallah to a raka'ar ƙarshe maimakon na karanta fatiha sai na karanta tahiya bayan na gama ta sai na tuna ashe tahiya nake to sai na karanta fatiha shin kabli ne ko ba'adi ko kuma babu komai to idan na yi kabli ko ba'adi menene matsayin sallar tamu to yanzu dai sallar ina jin an riga an idar kenan tunda yanzu ne ake tambaya yasa ina son mu dage da halartar karatuttuka saboda muna da kalubale da yawa a kanmu muna da kalubale da yawa a kanmu dole sai mun yi karatu domin za a iso ka ko ka shirya ko baka shirya ba za a iso ka wannan ƙari ne a cikin sallah mutumin da a tsaye karanta tahiya karatun tahiyan nan ya zama daɗi a cikin sallah tunda har Allah ya sa ka tuna ka karanta fatihar to sallah ta yi bata ɓaci ba da baka yi fatihar ba sallah ta ɓaci amma tunda ka yi fatihar sallah bata ɓaci ba amma ka yi ƙarin tahiya a tsaye ba a gurbinta ba don haka za ka yi ba'adi saboda duk wanda ya kare a cikin sallah zai yi ba'adi za ku yi ba'adi kai da su yanzu tunda mai yiwa watakila ya riga ya wuce ko kuma ka ce kayi in kayi sujada ko kabli ce ko badi ce shikenan shikenan ba matsala idan kana tsammanin kabli ce sai kai kabli shikenan ya wuce in kana tsammanin ba'adi ce kuma sai aka dace ba'adin ce shikenan ya wuce mutum ne yana da mata da ‘ya'ya kuma ya ajiye daduro a gefe har sun haifi ‘ya'ya, to idan ya rasu ‘ya'yan daduron nasa sun zama za su ci gado ko da ana da yaƙinin shi ne ubansu? A to, ai ba yaƙinin shi ne yake tabbatar da nasaba ba, aure da mallaka ta hanyar bauta shi yake tabbatar da nasaba. ba yaƙini kawai shi kenan shi ne nasaba ba waɗannan ba ‘ya'yansa ne na shari'a ba ba za su ci gadonsa ba me ake nufi da kinaya kinaya shi ne saka ya zance saka ya zance magana ce za ka faɗa sai ka saka yata wadda ƙarshe sai an tambaye ka me kake nufi da ita a waɗansu mahallin, a waɗansu mahallin kuma ana iya fahimtar me kake nufi, amma dai baka fito ka faɗa ba. Misali mace ce kace mata ki tafi gidanku, to kaga wannan idan saki kake nufi to ka yi kinaya kenan, ka saka ya zancen, ka, ka, saka ya sakin da, a, cikin wata kalma ta daban. Idan kana son cikakken ƙarin bayani akan kinaya da yadda ake yin ta da ka'idojinta sai ka tambayi Malam Musa shine malamin balaga. Uh, shin wadda ba shi da lafiya a gadon asibiti za a masa alwala ne ko taimama ko kuma a haka zai yi sallah to ina son ina roƙonku da ku dinga yawan neman karatuttukan da muke kuna saurara ilimi ba zai zauna ba in dai kaɗai za ka saurara ne ka tafi kana ganin kamar ka gane eh lallai zai yiwu ka gane amma idan ka tafi baka sake jinsa ba baka nace da jinsa ka kowa muna da bambanci wajen riskan abu da rike abu kana ganin kamar ka gane kana jin daɗi ka ƙaru ina tabbatar maka da cewa sati ɗaya du za ka manta abin da aka yi ɗan kaɗan za ka iya tunawa kawai a matsayinka na mai hankali amma abin da zai zama ilimi babu shi ya tafi don haka a daina barin abin nan kawai haka yana tafiya a dinga karɓa akalla in ka saurara sau ɗaya sau biyu kada ya cika maka memory za ka iya gogewa sai ka goge amma dai ka saurara ka sake saurara ka sake saurara mai yiwa ka ji abin da da baka ji ba ma mai yiwa ka ji abin da da baka fahimta ba ma mai yiwa ka ji abin da zai tono maka wata tambayar ko wata fahimtar ta daban duka wannan zai taimaka dole karatu sai da maimaitawa haka ne yake zama haka ina ba ku wannan shawarar saboda yanzu hakan nan a nan wurin akwai tambayoyi sun kai biyu ko uku wadda kawai rashin maimaita jin karatu ne yake kawo su amma inda ana maimaita jin karatu ko in mutum ya yi fashi zai nema ya saurara to duk da ba a zo wannan ba a zo irin wannan tambayoyin ba saboda mun yi magana akan mutumin da akan mutumin da ba shi da halin yin alwala da mutumin da ba shi da halin yin alwala da taimamar ma gaba ɗaya zai yi duk mun yi magana akai a ranar ne muke magana akan cewa bai yiwuwa mutum ya yi sallah ba alwala ba taimama ba ya yiwuwa kaga inda ka saurari wannan karatun da yanzu ba sai kai wannan tambayar ba mara lafiya idan za a iya masa alwala a masa alwala idan jinyarsa ba za ta ba shi damar a sa ruwa a jikinsa ba ya yi taimama amma ba za a rasa ɗayan biyun nan ba a ce ba alwala kuma ba taimama to in babu ɗayan biyun nan kan to ba sallah kenan sai ya haƙura sai lokacin da ya samu dama shikenan sai ya sai sai sai ya yi sallolin Uh, Malam ina son ƙarin bayani akan kufi, shin shafa tana iya zama safa tana iya zama kufi ko kuma takalmi kamar cover shoes su ne a matsayin kufi. To kaga wannan ma yana cikin abin da da a ce ana bibiyan karatun duk da ba zo haka wannan tambayoyi ba. Mun yi magana akan meye kufi da sharuɗan shafa akan kufi. Mun baiwa safa hukuncin kufi amma cover shoe ba zai ɗauki hukuncin kufi ba. saboda sharaɗi ne kofi sai ya haura idan sau ko ba shi kuma baya haura idan sau meye matsayin sujjadar da ake yi ta ta hanci ake yin ta hanci bai taba ƙasa ba to sujjada ce ta yiwu amma falalatta kaɗan ne an rage mata daraja saboda sujjada ana yin ta ne hanci da goshi goshi da hanci duka su taba ƙasa to amma tunda goshi ya taba ƙasa shine asalin farali sujada ta yi malamai sun yi sabani ne akan idan hanci ne ya taba ƙasa goshi bai taba ba sujada ta yi ko ba ta yi ba tunda goshi shi aka sani asali jigo hanci yana biye da shi ne to in goshi ya taba ƙasa hanci bai taba ƙasa sujada ta yi sai dai an rage mata daraja na filfili da ake yi na rana da na dare, shin za a yi iya yin karatu a fili ko a akwai waɗanda ake takaita yin karatu a filin. To, almuhim ƙa'ida shi ne, abin da aka gani manzo Allah salama yana yi, sallolin yini a sirrance ke karatunsu, sallolin dare a bayyane ke karatunsu. Da zarar rana ta fito ko alfijir ya keto. to sallolin nafilarsa a surance yake karatunsu tun daga fitowar alfajir domin rakatul alfajir ma a surance yake karatunsu shi sana na Aisha take cewa yakan yi su masu sauki har ma ka ce bai karanta Fatiha ba kun ga inda ta ji karatun aida ta san me ya karanta yawwa amma sallolin dare kuma to su kuma nafilfilin dare a bayyane yake karatunsu tun daga nafilar bayan sallar magariba nafilar bayan isha da kuma sallar dare da shafa'i da wuturi. Malam lokacin da ake aka sallame sallah ya halatta mamu ya yi sallama ba irin wadda liman ya yi ba, to ai dama ba a sanya mamu sai ya bi liman akan a zikiri ba, a ayyuka ne, kana bin liman ne a ayyuka ba a zikiri ba. Ba sai lallai surar da liman sai ka san surar da liman ya karanta ita za ka karanta a sallah ban ana kana karatun sallah a sirrance ba sai lallai ka san zikirin da ya a ruku'u sannan ka yi shi ba ba dora maka sanin wace irin tahiyya yayi ba sannan ka yi irin ta to haka sallama da haka a bangaren zikiri kana da cikakken yanci ka yi abin da ya tabbata abin da ya maka wanda ya manta sallah sallar la'asar bai yi ba sai lokaci da rana za ta fito da za ta faɗi ya tuna zai iya yin ta a lokacin wannan da ka ɗan yi haƙuri kaɗan rana ya ta yaudu akan wannan zami magana kan abin da ya shafi rama sallah to wadda bai yi sallah ba ta la'asar har sai da rana za ta faɗi zai yi ta, ai, mai yin sallah ta farilla ba a hana shi yin wannan sallah ba a kowane lokaci, har lokacin da rana za ta faɗi zai yi sallah. Hadisi ingantacce na Musulman na cewa, Man adraka raka'atan qabla an taghruba shamsu faqad adraka al-asra wanda ya riski raka'a ɗaya kafin rana ta faɗi to ya riski la'asar to kaga an ce kafin rana ta faɗi ya raka'a ɗaya kenan yayi ɗaya kafin ta faɗi yayi uku bayan ta faɗi kun ga yana sallar rana tana faɗuwa kenan don haka ba a hana mai sallar farilla yin sallah lokacin faɗuwar rana ko lokacin fitowar ta ba sannan malam muna roƙon addu'a game da salarin mu Allah ya ba su ikon biyan mu amin to amin wannan abin a taya ku addu'a ne da kuma alheri to dukkan wanda aka ce an rike masa albashi akwai akwai akwai akwai zafi da yawa tunda an ɗanɗana ko an gani an ga yadda abin yake ko musamman a halin matsin rayuwar nan na yanzu babu shakka abin akwai ciwo sosai kuma da ce hukumomi za su za su ji tsoron Allah a ce ko bayani su yi wa su yi wa ma'aikatansu a ce a yi wa ma'aikata a fito shugaba ya fito da kansa ba girman kai ba komai ba komai ne sun ruba ba ba komai ne sun ruba ko ba haka wannan kuɗin hakkina ne aka ce za a bani ana ta rurrufawa ai ba abun surru bane ba komai ne surru ba sai a kwantar da hankalin mutane a gaya musu dalili amma wani yana ta yana ta tsinuwa wannan tsinuwar ba a san bakin mutane ba to kun ga idan aka karbi tsinuwar kuma sai sai sai hukuma ta zo ta fada wani hali ko kuma al'umma su ci gaba da cin wahala lokacin da aka san matsalar albashi a gwamnati aka je aka wasu suka je ma masallatan idi suka dinga raka'a biyu suna daga hannu suna addu'a shikenan kuma abin ya ƙara tabarbarewa saboda Allah ya karba to kaga sai masifa sai ta dadu sai ta karu sai ta karu haka su mutane waɗanda abin ya same su su ma su kasance masu hakuri yanzu abin da wannan ya faɗa abu ne mai kyau Allah ya ba su ikon biyan wannan magana ce mai kyau irin wannan addu'ar ya kamata a dinga yi wa shugabanni sun faɗa irin wannan yanayi ba muguwar addu'a ba saboda ƙarshen an tashi tuntsirewa gaba ɗaya da a tuntsire sannan su kuma hukumomi su ma su kasance masu kwatantawa in ya so in gaba ɗaya ba zai yi ko rabi a yanka a ba mutum ya je shi ko rama ya ci ya fi dai akan ai to ya fi dai akan ai ta zama ba san kuma me da me za a tashi da me za a kwanta ba kuma galibi kwanan nan ina magana albashi a wani wuri wajen wani majalisi mutane suka yi dariya nace ba abun dariya bane nace saboda babu wadan an bashi albashi yayi kudi duk masu albashi ba dan an bashi albashi yayi kudi an ceci ƴaƴansa ne da matansa iyalai ne aka ceta ta haka masu tagayyara a matsalar albashin nan yara ne da mata shi mai gidan shi tagayyararsa shine bakin cikin halin da yake ciki kawai na talauci amma ba wai zunzurutun rashin abin da zai ci shine babbar damuwarsa ba da haka waɗannan su ne abin tausayi to sai ka ga cewa su ake kwara su ake cuta su ko ko yaƙi ake haramun ne a taɓa su ko yaƙi ake haramun ne ka taɓa yaro haramun ne ka taɓa mace ba ta ɗauki makami ba balle ana zaman lafiya kawai hakki ne yana da kyau a dinga kulawa da irin waɗannan abubuwan kuma su hukumomi su rika sanin cewa za aikin aiki aiki fa kowane irin aiki musulmi yake zai iya samun aljanna da shi zai iya neman aljanna da shi kuma ya samu su daina raba ayyukansu da suke yi da Allah su daina raba ayyukansu da suke yi da aljannar Allah su daina raba ayyukansu da suke yi da rahamar Allah duk yadda kake musulmi ka ɗauka cewa duk abin da kake Allah zai iya baka aljanna da shi ka yi ƙoƙari ka yi amfani da damar da kake da ita har kai ma Allah ya ji tausayin ka yi maka rahama amma idan mutum yake ganin cewa da zarar musulmi ya samu fahimtar cewa wannan abu da nake ai ba dan Allah nake ba aka ce don wasu suna da wannan fahimtar aikin gwamnati sai ce to dan Allah nake ai ba dan Allah nake ba biya na nake dan kuɗi nake yi to da zarar musulmi ya samu wannan fahimtar ya shiga ya samu matsala za a wayi gari zai fita tun karfe bakwai ko karfe takwas ya je shi ya ta murzawa a wannan aikin da yake yi ba dan Allah ba har karfe hudu da ya dawo ya buga ba abin da ya rage kuma zai me sai ya dauki jarida ko dauki rediyo ya kunna sai ya faɗa wa yara da tsawa a cikin gida shikenan ba abin da zai hassala gajiya kawai da sa shi ya ta masifa daga karshe kuma ya faɗi ya bacci shikenan gari ya sake fitowa kuma gaba ɗaya ya taɓarɓare ƙarfinsa da tunaninsa da zuciyarsa da ƙoƙarinsa gaba ɗaya a cikin aikin da shi da kansa ya ce ba don Allah yake yinsa ba wace irin masifa ce wannan za mu je lahira mu ga cewa muna buƙatar kowane mintinmu muna buƙatar kowace awarmu muna buƙatar kowace dama da muka samu ta mana amfani a gaban Allah ranar alkiyama kuma a yanzu ne za mu yi amfani da ita haka mu kasance irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama tausayawa na ƙasa kuma na sama ya ji tausayin ku Allah ya ji tausayin mu gaba ɗaya ya fi mana gaba ɗaya wa sallallahu wa sallim ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in